إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haɗuwar mu a wannan masallacin mai albarka na masjidu al-Imam al-Bukhari a nan anguwar Sunisi a birnin Niamey domin ci gaba da karatun littafi na kitabut tauhid a majalisinmu mai taken tauhidi shine asalin addini yau muna 29 ga watan zulhijja hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2026 wannan shine darasinmu na 15 a cikin wannan littafin mai albarka za mu tashi babu kawulin lahi ta'ala فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون wannan shine babin da zamu tashi a kansa fassarar wannan ayar ta kai tsaye lokacin da Allah ya ba su ɗa na gari ja'alalahu shuraka sai suka sanya ma Allah kishiya fi ma atahuma a cikin abun da ya basu fata'ala Allahu amma yushrikun Allah ya ɗaukaka game da abin da suke masa shirka za mu ƙara ganin tafsirin wannan ayar a nan gaba qala ibn hazmin al-imam ibn hazm rahimahullahu ta'ala yace ittafaqu malumai sun yi ittifaki ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillahi akan haramcin a kowanne suna a danganta shi ga wani wanda ba Allah ba ka abdi amru kaman a ce abdu amr bawan amru wa abdil ka'aba ko kuma bawan ka'aba wa ma ashbaha zalika da kuma abin da ya kama da haka hasha abdulmuttalib banda abdulmuttalib ana gani da ke ko kenan duk wani suna baya halatta a shingina shi da bauta ga wani a ce abdu ali ko abdul inyas kun san akwai shi ko akwai kuma abdu tijani ana gani da ke ko duka wannan baya halatta sai dai abdulmuttalib shi wannan ya halatta don an samu sahabbai ma masu wannan sunan abdul tijjani eh duka ana sa abdul inyas shi sahararre ma ne kenan bawan inyas malam ya ce wa an ibn abbasin fil aya an karko daga ibn abbas game da wannan ayar da muka karanta kwallo ya ce lamma ta lokacin da tagashaha adamu lokacin da adam ya sadu da matarsa hawa hamalat ta ɗauki juna biyu fa'atahuma iblisu sai iblis ya zo musu faƙala sai ya ce inni sahibu kuma alladhi akhrajtu kuma min aljanna ni abokinku ne wanda ya wutar da ku daga aljanna la tuti'unnani aw la'aj'alanna lahu qarnayn ko ku yi mini biyayya akan abinda zan umurce ku game da wannan yaron da za ku aihuwa aw la'aj'alanna lahu qarnay ayyilin ko kuma in sanya ma wannan yaron kahoni irin na kankarda an san kankarda ko wannan mai kama da barewa to sai da ta barewa girma kuma kahoni ke gare ta masu yawa ƙahoninta kamar yadda ka san ƙaya haka suke to ya ce ko ku mini biyayya ko kuma ɗan nan in sanya masa ƙahoni ana gane da kyau ku fa ya min batni min batniki fa ya shukkahu sai ya hutu ta hanyar cikinki ya hude miki ciki ma'ana hawa ce yake tsoratarwa wala af'alanna wala af'alanna zan yi kaza kuma zan yi kaza yukhawifuhuma yana tsoratar da su sammayahu abdul harith dan haka ku sanya mishi abdul harith bawon harith ana ganda ke ku al harith sunan mutum ne asalin shi manomi shi ake ce ma al harith ana ganda ke kenan aka ce abdul harith kenan an yi shirka an ce bawon manomi maimakon a ce bawon Allah fa'abaya an yuti'ahu sai suka ƙi su yi masa biyayya fakharaja mayitan sai yaron ya huto matacce bai huto dai da kahonin ba amma dai an aihe shi ko da aka aihe shi ya mutu ba san ko ana gane da kyau ba kenan yadda abin yake shine ko bari mu kare sai mu kara bayani sun mahamalat sannan sai ta kara aihuwa fa'atahu ma sai ya zo musu faƙala misla kaunihi sai ya faɗi irin abin da ya faɗa fa'abaya an yi ahu sai suka ƙi masa biyayya fakara jamaitan karo na biyu kuma yaron ya ƙara zuwa matacce sun mahamalat sannan sai ta ƙara ɗaukan juna biyu fa'atahu ma sai ya zo musu fa zakara lahu ma ya ambata musu irin abin da ya ambata musu a farko fa'adraka huma hubbul waladi sai son ɗa ya kama su ana gan da kyau ko fasammayahu abdul haris yanzu da suka aihi yaron sai suka sanya mishi abdul haris don saboda kada ya mutu fadalika qawluhu wannan shine fadin Allah ja'ala lahu shuraka a sun samu sakishiya fi ma atahuma a cikin abin da ya ba su na diya rawahu ibn abi hatim ibn abi hatim ya rawaito sa wa lahu bi sanadin sahihin kuma akwai hanzu da gare sa da sanadi mai inganci an qatada da qatada qala yace shuraka fi ta'atihi kenan sun shanya abun tarayya ga Allah a cikin biyayya gare sa walam yakun fi ibadatihi ba wai a cikin ibadarsa ba domin shaidan ya umurce su sun yi biyayya kamar yadda Allah yake umurta su yi su yi biyayya kenan shirka ta biyayya suka yi ba shirka ta ibada ba walahu bi sanadin sahihin akwai gare sa da sanadi ingantacce an mujahidin fi qawlihi la in ataitana salihan qala ya ce ashfaƙa Allah ya kuna insanan sun ji tsoron kada a zo su aihi yaron ba mutum ba kamar yadda iblis ya tsoratar da su wa zakara ma'anahu anil hasan wa sa'idin wa gairihi ba wannan kissar wasu malamai suna raunar da ita amma diya daga cikin malaman tafsiri suna tabbatar da ita kenan nan ana gayin ana fassara muna ayar ne shine lokacin da annabi adam alaihi salam matar shi ta ɗauki ciki na harko to sai ya zo shaidan iblis ya zo ya tsoratar da matar ya ce mata in kun samu ɗa ina so ku sanya mishi abdulharis don ya san suna ne na shirka ya ce in buku sanya mishi ba zan sa ɗan a cikin ciki ya hutu da ƙahoni irin na kankarda maimakon ya hoto ta al'aura ke sai ya hoto ta cikin ke hoshe miki ciki da ta gaya ma annabi adam sai ce ba za a yi ba allah na tare da mu suka ƙi da aka aihi yaron lahiya lau amma sai ya mutu tsoratar wadda shi ɗan yi musu ba ta yi ba aiki ba dai na ɗan yami ya hoto da ƙahoni a yi ba uwa ba ɗa a yi aihuwar guzuma uwa kwance uwa kwance uwa kwance ɗa kwance suka yi na biyu ya ƙara komowa suka ƙiya sai ga na uku sai tausayi ya kama su ka a zo ɗan ga ya ƙara mutuwa suna aihuwar shi suka sami shi me sai suka sami shi abdul haris abinda iblis ya ne ya umurce su to shine sai allah ya ce yanzu da allah ya tashi ba su ɗa na gari da allah ya tashi ba su ɗa wanda zai rayu da ya ba su shi suka sai suka yi masa shirka suka sanya masa sunan da shaidan ya umurce su ma'ana kaman anan Allah yana zargi ne yana zargin su ne da abin da suka yi wannan ayar abin da take nuna mana shine duk yanda Allah zai baka duk sharrin da iblis zai so yayi ga diyan in Allah bai so ba zai faru ba kuma shi kanshi iblis kin idan kuka gani anan abin da yake zai ma dan yayi dama Allah ya kaddara za a yi hidan mi matacce to sai aka yi daidai waduwa ta zo daidai da zama yaron na mutuwa suka ce iblis ne ya kashe shi sun manta daga abin da iblis ya ce abin da ya ce bai yi ba to da gaskiya ne da abin da iblis ne yake shi zai mi shi zai tabbatuwa to dan Allah ya jarabta su sai ga na ukun kuma to shine sai Allah ya ce lokacin da ya ba su nagari ma'ana wanda zai rayu sai suka sai suka sanya masa shirka har kuma wannan ko da yake ga masaloli malam ya kawo fihi masail a cikin wannan akwai masaloli al'ula na farko tahrimu kullu ismin mu'abbadin li ghayrillah haramta dukkanin wani suna da za a bautar da shi ga wani Allah kamar yadda muka bada misali a ce Abdul Inyas ko Abdulwa ko Abdul in dai ba Allah za a kawo a gaban Abdullahi Abdulrahman Abdul Malik da sauransu الثانية تفسير الآية من مفسر ونا آية الثالثة نؤك أن هذا الشرك fi mujarradi tasmiyatin wannan shirkar da suka yi wai kawai don sun sa suna ne lam tuksad haqiqatuha tare da busu yi haqiqanin tare da busu ba su da niyyar abinda sunan yake nuhi ma'ana an ce sun yi shirka tare da busu yi niyyar yin haka ba ma'ana tare da ba niyyar su da suka sa abdul haris suna nuhin ba wannan ba bawan allah bane bawan haris kin ne ma'ana yana da muna ita shirka ko ba da niyya ba Allah yana kawo mutum ko arabi'a na hudu anna hibatallahi lirrajuli albintu as-sawiyya minan ni'am kasancewar kyautar da Allah yake ba mutum mace wadda take lahiyayya yana daga cikin ni'ima al-khamisa na biyar ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة ambaton da malumai suka yi na magabata game da bambanci na shirka a wajen biyayya da shirka a wajen ibada ina akwai ashirku fil ibada akwai ashirku fil ta'a idan ma'aifinka ya umurce ka kai wani sabon Allah kai masa shirka ya shirka da Allah shirku ta'a ana gan da ke ku amma idan ka zo kama ma'aifinka sujada to shi kuma me kai shirkul ibada kai shirka ta ibada wannan shine kenan babu kaunin lahi ta'ala babu mai bayani akan faɗin Allah maɗaukaki walillahi asma'ul husna kuma Allah yana da sunaye kyawawa fadu'uhu biha ku roƙe sa da wannan sunayen wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i ku bar waɗanda suke wuce gona da iri game da sunayensa zakara ibn abi hatim an ibn abbas abu hatim ya ambata daga ibn abbas yulhiduna fi asma'ihi ay yushrikuna ma'ana da suke shirka game da sunayen Allah wa anhu akwai kuma daggare su har yanzu sammawul lata min al-ilah sun sama gumkin su allata daga al-ilah ana ganin ki kenan daga sunan Allah na al-ilahu sai suka sama Allah su lata wal uzza min al-aziz gumkin su kuma da suka sa masa uzza daga sunan al-aziz sunan Allah suka cirato sa وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها الأعمش yace ma'anan suna wuce guna da iri game da sunayen Allah ai suna sanya sunaye waɗanda ba sa ciki ma'ana suna sanya wani suna su ce sunan Allah ne alhali ba sunan Allah bane wanda shine kenan a takeice mala yace fihi masail gashin wannan akwai masaloli har yanzu ga masaloli a cikin masaloli ko ashe babe ne wancan ko babe ne ashe mai zaman kansa bai hudda shi ba ne shi ya saya abin ga na kusa hudda shi ba a nan daban al'ula na farko isbatul asma mun samu tabbatar da sunaye na Allah cewa Allah yana da sunaye asaniya na biyu kaunuha husna kasancewar sunayen na Allah kyawawa ne kenan sunan Allah babu wanda baya da kyawu asalisa na uku al'amuru bi du'a'ihi biha umarnin da Allah ya yi in za a ƙiroƙonsa a roƙe sa da wannan sunayen ya rahmanu ya rahim ya maliku ya kuddus ya salamu ya zaljalali wal ikram an zilil amana fi daulatina wa wafi umara ana liman tuhibbu wa tarda wansur junuda kun gani an kira sunayen Allah sannan aka bijiro da me aka bijiro da bukata yana daga cikin kuskuren da mutane ke yi sai a rike suna guda a yi ta maimaita shi misali a ce in kana son arziki ke ta cewa ya razzaku ya razzaku ya razzaku mai kuskure ne domin kamar kai ne kake son wani ya maka wani abu ce ali ali ali ali ali to mi ali zai maka sai a ce ka hauka ne ko yawwa kinan ali mi zai maka ali kawo mini kaza kenan ya razzaqu urzuqni ya mai azurtawa ka arzuta ni ana ganin da kyau ko ya wahabu habli min ladunka dhurriyatan tayyiba ya mai kyauta mai bayarwa bani kyauta ta zurriya wannan shine kenan na gaba shine as-salisatu al-amru bi du'a'ihi biha الرابع أنه ترك من عارض من الجاهلين الملحدين كنن ترك من عارض من الجاهلين الملحدين كنن برين نيسانتر وإن سكي yake da suna suke saba ma wannan umarnin na Allah na jahilai da masu ƙetare iyaka yana nuhin inda Allah ya ce wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i ana masu wannan ta'addancin ku bar su wanda suke wuce guna da iya a cikin sunayen Allah alkhamisa na biyar tafsirul ilhadi fiha an fassara mana abinda ake nufi da ketare iyaka game da sunayen Allah as-sadisa na shidda alwa'idu liman alhada mun ji bayanin alkawali na azaba da aka yi ga dukkanin wanda ya wuce gona da iri game da sunayen Allah madaukakin sarki babun la yuqalu assalamu ala Allah babu mai bayani akan ba a cewa aminci ga Allah yanzu za ka mutum sallama sai ka ce assalamu alaika ko assalamu alaikum ko ko assalamu ala nabi shi kuma Allah ba a ce masa assalamu ala Allah to ga dalili fi sahihi ya zo a sahih bukhari an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala kunna idza kunna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fi salati mun kasance idan muka kasance tare da ma'aikin Allah a cikin sallah kulna muna cewa assalamu alallahi min ibadi aminci ga Allah daga bayunsa assalamu ala fulanin aminci zuwa ga wane da wane faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai masu Allah ce la taqulu assalamu ala Allah kada ku ce aminci ya tabbata ga Allah fa inna Allah huwa salam domin Allah shine assalam shine aminci فيه مسائل الأولى نفرق تفسير السلام من فسر أبن أكتما السلام الثانية أنه تحية كسن شور ونن جيسواتي الثالثة نؤك أنها لا تصلح لله باتا إن جنتوا الله معنا باء ما الله حكا الرابعة العلة في ذلك من دليل ليس باء السلام على الله دان سبودا الله شيني مي شيني السلام كي kenan in ka ce haka aminci ya tabbata ga Allah kenan kaman ka ce Allah Allah Allah a kenan a samu ni Allah daban bayan shi alkhamisa na biyar ta'alimuhum at-tahiyyata allati tasluhu lillah manzo Allah koyar da su da aka yi gaisuwa wadda ta wadda ta dace da Allah madaukakin sarki ana ganin da kyau ko shine sai manzo Allah ya koyar da su anan ba a gayyata ba ita ce at-tahiyyatu lillahi التحيات لله والصلوات والطيبات توانا إذا أكما الله باب قول الله اللهم اغفر لي إن شئت باب قول اللهم اغفر لي إن شئت باب يعني أكم متنن بزيتي الله كغافر تامني إن كاسو har ya halatta ka ce Allah gafarta mini in kaso Allah ba ni baka in kaso في الصحيح يازو صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم كرد ينكو يتي اللهم اغفر لي إن شئت يا الله غفرت مني إن كاسو اللهم ارحمني إن شئت يا الله كمين رحمة إن كاسو ليعزم المسألة سيدي متن يقول أني الرقو فإن الله لا مكره له ومن الله با ميتي لستاسا أنا قندك يقول ma'ana kai dai ka yi roƙonka domin ka ce in Allah ya so ko bai so ba dama Allah ba mu iya mi ba mu iya tilasta shi idan ba ka da buƙatar ka ce in ya so wali muslimin kuma kuma ga irin faɗin wannan ma gatsau babu ma ladabi ko ga a haɗin ma ba ladabi ko mutum ne ka ce ma wane ba ni kaza in ka so yawwa yawwa shine wali muslimin wali yu'azzimin ragba sai dai ya girmama me yake da suna kwaɗayi ga Allah maɗaukakin sarki fa inna Allah la ya ta'azamuhu shay'un a'tahu domin Allah babu wani abu da zai bada shi a ce ya girma gari domin ma'ana domin babu wani abu da zai yi girma ga Allah ya bayar da shi a nan ne misali mutum ne ke da mota guda sai ka ce baka wannan motar kai kanka ka san da wuya ya iya min baka wannan motar ko to shine ma'anan to shi Allah babu wani abu da za a roƙe sa a ce a ce akwai wahala ya min ya bayar da shi na'am malam yace fihi masail kashin wannan akwai masaloli al'ula na farko annahyu anil istithna'i fi du'a hani da aka yi game da istithna'i a du'a ma'ana cewa in shine istithna'i yin togaciya na asalisa na hudu bayanu li'illati fi zalika bayanin dalili da yasa aka hana haka asalisa na uku qawluhu li ya'zimi al-mas'ala fadin sa mutun da yayi niyya na roƙo ana gan da ke ku nan liya azimil mas'ala abinda ake ne mutum ya yi niyya kuma ya sa a kansa cewa Allah zai mi zai biya masa bukata don manzo Allah ya ce ud'u Allah wa antum muqinun lahu bil ijaba ku roki Allah tare da kuna da yaqinin cewa Allah zai karbawa al-imam shafi'i yake cewa atahza'u bid du'a'i wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'a ad-du'a'u سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء يتي كبر واسادة الدعاء كبر رين الدعاء domin ita addu'a ba ta faɗuwa ƙasa inda an yi ta ya ce sai dai tana da lokaci shi kuma lokaci komi tsawonsa zai mi zai ƙare ma'ana yana nuhin addu'a inda ka yi ta da sharuɗanta to Allah zai karba sai dai ganin abun da ka roƙakin yana da lokaci in ka ce ka mutu sai ce ai komi yana da ƙarshe ma'ana komi tsawon lokaci zai mi zai wuce komi nisan jiwa ƙasa ta yi kuma komi tsawon dare gari zai waye ko wannan shi ne kenan malam ya ce arrabi'a ihzamu ragbati ana so mutum ya girmama kwaɗayi na addu'ar da yake alkhamisa a ta'alilu li hadal amr an nuna muna dalilin da yasa aka ce haka babun la ya abdi wa amati babi mai bayani akan ba a cewa abdi bawana au amati ko kuma baiwata kana da bawa baka cewa bawana ko baiwata fi sahihi البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم أطعم ربك kada ɗayanku ya ce mabawan shi atu'im rabbaka ciyar da bawanka ciyar da mai gidanka ana ganin ki mana kawo ma kawo ma ubangijinka ciyar da ubangijinka kawo ma ubangijinka abinci wadda rabbaka kada ya ce kawo ruwan arwalla ga ubangijinka ko ima ubangijinka arwalla wal yakul sai dai ya ce sayyidi wa maula wa maulaya kenan shi bawan ya ce sayyidi shi mai gidan ya ce sayyidi shugabana wa maulaya da kuma majibincina ma'ana ka ce at'im sayyidaka at'im maulaka amma baka ce at'im rabbaka wala ya kul ahadukum abdi wa amati kuma ɗayanku kada ya ce bawa na baiwata wal ya kul sai dai ya ce fataya wa fatati ana ganda ke ko yaro na ko yarinya ta samari suka ce yarinya ta suna nufin budurwarsu ko a to ba irin wannan ba amma in namiji ne kace yaro na da kaji an ce yaro na ana nufin me wanda yake ƙasa gare ka ko yana maka aiki to amma mace da yake mafi yawanci tsakanin tsakanin mata da mata ne suke to su shi namiji da da kaji ya ce yarinya ta in bai ba lattizo bane in lattizo ne shike nihin ɗaya shi jego na'am ko su suna ƙari ko to akwai tsohin na shabu kenan wa gulami ko kuma gulami duka din shi ma'anar shi yaro na al'ula na farko annahyu an qawli abdi wa amati hani akan faɗin abdi wa amati la ya abdu rabbi wa la yuqalu lahu at'im rabbak kenan ba a ce ma bawa ko kada ba bawa baya cewa mai gidana ubangijina kuma ba a ce masa ciyar da ubangijinka asalisa ta'limul awwali qawla fataya wa fatati wa gulami an koyar da na farkon ma'ana shi mai gida ya rika cewa fataya wa fatati wa gulami maimakon abdi ko amati arrabi'a ta'limus sani qawla sayyidi wa maulaya shi kuma na biyun ma'ana bawa an koyar da shi ce mai gidana wa maulaya da maulana majibincin lamurrana alkhamisa at-tanbihu lil murad fadakarwa game da manhuwar da ta sa aka hana haka wa huwa tahqiqut tauhid shine tabbatar da tauhidi hatta fil alfazi hatta a cikin lafuzza ana ga da kyau ko kalima ta ar-rabb a larabci tana nuhin mai gida ana cewa rabbul bait ma'ana mai gida shine ar-rabb to amma kalima ce wadda mafi yawanci ubangiji Allah ake ake ake me ake ake kira da ita to shi yasa dan saboda ya kasance kalmar Allah kawai ake faɗa ma ita sai aka hana ka faɗa ta ga wani ko da ko baka yi niyyar mi ba baka yi niyyar shirka ba kenan abinda ake so a koya muna duk wani abu wanda zai iya zai iya kamanta Allah da wani ana so kame ka nisance sa a cikin maganar ka ko da ko ba kana da niyyar haka ba ai kun gani a can baya an hana a ce sarkin saraku sarkin sarakuna ko dan me dan saboda ai an ce haka babar mu Allah komai ba kenan waye sarkin sarakuna shine Allah alƙalin alƙalai kuma suna faɗin haka ha in ka ji su bbc zai gaji an ce alkalai alkalai ko? eh haka a su wannan ai ba su da birki dai za a ba su komi za su iya faɗi mabarata na'am to wannan shi ne kenan malam ya ce babu la yuraddu man sa'ala billahi bayan bayani akan wanda ya yi roƙo dan Allah ba a mayar da shi tun ya ce dan Allah imini kaza ko dan Allah ba ni kaza to ba a so ka hana mishi wannan abu in dai kana da ikon yi mishi an ibn umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ista'ada billahi fa'izuhu duk wanda ya nemi tsari da Allah to ku bashi tsari bari mu kare sai mu tattauna wannan wa man sa'ala billahi fa'atuhu duk wanda ya roƙa dan Allah to ku bashi wa man da'akum fa'ajibuhu duk wanda kuma ya kira ku to ku karba masa wa man san abinda ake ya kira ku ya gayyace ku mutum ya gayyace ka walima sai ka karba sai inda akwai sabon Allah a cikin walimar wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu wanda kuma yayi muku wani aikin alkhairi to ku saka masa fa in lam tajidu ma tukafi'uhu idan ba ku samu abinda za ku saka masa ba fadu'u lahu to ku yi masa addu'a hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu har sai kun ga ko har sai kun ji cewa lalle kun saka masa rawahu abu dawud wa nasa'i bi sanadin sahih kaga wannan magana ta karshe tana fassara karin magana na yaba kyauta tukwici ma'ana in aka ka maka kyauta ka ba da tukwici to alama ce ta ka yaba me ka yaba kyautar da aka maka shine ma'anan yaba kyauta tukwici to wannan shine kenan wannan ɗabi'a ce ta musulunci kun ga Hausa suna da wannan ɗabi'ar kenan wannan ɗabi'ar musulunci ya tabbatar da ita al'ula na farko fihi masail a cikin wannan akwai masail al'ula na farko i'azatu man ista'aza billahi umurnin da aka yi duk wanda ya nemi tsari da Allah ce dan Allah ku kare ni daga kaza dan Allah wanda na so ya zalunce ni ku taimaka mini to ku yi mishi i'ta'u man ta'ala billah ba wanda ya roka dan Allah dan Allah ba ni belon nan naka kuma belon ga shi kadai a gare ka to kai mai tambaya ga amsa a dan Allah ba ni belon nan naka bahar ya ce ya kalli na shigo to a in kana da kana da karhin tawakkali sai ka buka mishi in kuma ku kana da karhin tawakkali kuma akwai ko da sababi ko jayyid ka'ida shine la darara wa la dirar ana ga handa ke ku wannan suna ɗaya daga cikin alqawaidul khamsa al-kubra alqawaidul kulliya ka'idodi guda biyar wanda fiqhu musulunci gudana akai duk abun da in kai zai cutar da kai to musulunci ya yi umarni da kada kai duk abin da in kai zai cutar da wani to musulunci ya umarta kada me kada kai kenan kada ka cutar da wani kuma kada wani ya cutar da kai kenan in yace dan Allah ba ni kaza kuma ka san in ka bada kazan nan zaka shiga matsala ana gani da kyau to wannan shikenan sai ka hana baka da kuma wani lahi a wajen Allah amma ya roƙe ka abin da kana iya bashi kuma in ka bashi baka rage da komai ba to wannan in kai tabbas kai rishin kai rishin kunya ga Allah ka saba ma manzo Allah da yace duk wanda ya roƙa dan Allah amin a bashi wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam malam yace as-salisa na uku ijabatu da'wa karba da'awa ma'ana karba gayyata in mutun ya gayyace karba ka'idodi na karbar gayyata gayyata guda uku ne na farko me yake da suna Allah yasbaqahu Allah yasbiqahu ahadun kada ya kasance wani ya riga sa gayyata na biyu Allah ya kuna fil walimati ismun kada ya kasance a wajen walimar za a samu sabon Allah misali akwai cakuduwar maza da mata misali za a sheke aya za a yi shaye-shaye sai in ka san in ka je ana gan da ko sai ka san in ka je za ka iya ka kawo gyara yauwa in ka san za ka iya ka kawo gyara ta hiyar ka dalilin ka za ka iya ka hana ai wannan sabon Allah to wannan dole ne ka je na uku shine Allah ya kuna laka uzrun kada ya kasance baka da wani uzuri to in kana da uzuri kenan ba dole bane ka me ka karba gayyatar amma uzuri karbabbe mai karhi malam yace arabi'a na hudu almukafa'atu ala sani'a eh me yake da suna tukuici idan aka yi maka abun alkhairi alkhamisa anna du'a mukafa'atun liman lam yaqdir illa alayhi addu'ar da zaka ma mutum me yake da suna biya ne ma'ana tukuici ne idan ba ka da abin da za ka ba shi tukuicin misali ka ce jazakumullahu khairan Allah ya saka maka da alkhairi kaga addu'a ce as-sadisa na shidda qawluhu fadin sa hatta tarau annakum qad kafa'tum ku tai mishi addu'a har sai kun ga wannan addu'ar da kuka masa kun biya shi babu la yus'alu biwajhi Allah illa al-janna babu bayani akan ba a roƙo da fuskar Allah in ba aljanna ba'ana baya halatta ka ce don huskar Allah ka yi mini kaza ko don huskar Allah ka bani kaza ana gan da kyau ku don huskar Allah ta yi ƙarhin a roƙa dalilin ta wani abu na duniya sai dai aljanna an jabirin kala kala rasulullah sallam la yus'alu bi wajhi Allah illa aljanna ba a roƙo da huskar Allah in ba aljanna ba rawahu abu dawud fihi masail al'ula na farko annahyu an yus'ala bi wajhi llahi illa ghayatul matalib hani da aka yi a roƙa da huskar Allah in ba abun da yake shine ƙarshen bukata ba me ƙarshen bukata aljanna ita ce ƙarshen bukata a duniya in dai kai musulmi ne me ƙarshen abin da kake bukata ita ce aljanna in aka ce ma dan aljanna ne in duniya ma tana zuwa ta tashi ko ko kuma mala'ikan mutuwa man yana soyo ya zo dama mu yi tsoronka ba ka san abin da za ka mi ba ba ka isko ba shi ne abubuwar da lokacin da ya zo mutuwa sai na kuka aka ce a tabki wa an ta sahibu rasulallah kana kuka kai sahabin ma'aikin allah sai ce la abki ala duniya kuma hadi ba wai don zan barin wannan duniyar taku ba ce matsaya ce nake kuka innama abki ala bu'di safari wa qillatu zadi ina kuka ne dan saboda nisan balaguran da zani da kuma guzuri na kadan ne me yake nufi yana ganin ayyukan da yabo su isa su bashi mi ba su bashi aljanna sahabi ke wannan kukan to ina ga mu Allah ka muna rahama الثانية نبي إثبات صفة الوجه تبتر دا صفة تهسكا معنى wannan hadisin ya tabbatar da Allah yana da me yana da huska amma ya huskar take Allah ta'ala alam wannan shine kenan kenan dai wannan shine ma'anan ba a roƙo kace dan huskar Allah ba ni kaza sai dai kace Allahumma inni as'aluka bi wajhika bi wajhikal karim ya Allah ina roƙonka da huskarka mai girma an tudkhilani aljanna ka sanya ni aljanna babu ma ja'a fil law babin da yazo game da law ai ba sai an fassara ta ba ko an san law ko inda shine law amma a hausance law ba ma'anar ta ba shi sai kamar mutum ya wallafe law mafi yawanci wajen keta ne ake yin dago wajen keta ne ake yin lau to ta larabci lau shi ne inda inda sai doke inda bai zuwa suka ko ce ko ya zo sai ya komo ko ya ji sai ya dawo wa kaulillahi ta'ala ya kuluna laukana lana min al'amri shay'un ma kutilna hahuna suna cewa inda a ce muna da wani al'amari muna da daman yin umarni ana gan da ke ma na hahuna ai da ba a kashe mu anan ba ana gan da ke wannan munafukai ne suke faɗin haka wa qawlihi da kun faɗin sa alladhina qalu li ikhwanihim wa'inda suka ce ma ƴan uwansu wa qa'adu su kuma suka zamna a gida law ata'una da sun muna biyayya da muka ce kasu tai wajen yakin nan ma qutilu ai da ba a kashe su ba ana gan da ke ko munafukai ne wanda ba su yi yakin ba suka ce ai da kun muna biyayya da ba a kashe ku ba suke ce mayan uwansu munafukai su kuma wanda suka taikin suka ce ka kaga inda inda a ce muna da dabin mukiya da aka ce mu zo yakin ga ai da ba a kashe mu anan ba to kun ga inda inda ta kai su malam yace fi sahihi daga bukhari an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ihris ala ma yanfa'uka a ko da yaushe ka rika kwaɗayi a kan yin abin da zai amfane ka ko da yaushe ka yi ƙoƙarin yin abin da zai amfane ka shi ne ma'anar ihris alama ya fa'uka wasta'in billahi kuma ka nemi taimakon Allah a duk abin da za ka yi wala ta'jizan kada ka kasa kada ka yi ragwanci ba a son musulmi ya kasance mai raggo ana gane da kyau ko wannan shine kenan wani ke cewa ولم أر للكسل الحظ يعطي سوى ندم وحرمان الأماني تروم العز ثم تنام ليلا يغوص في البحر من طلب العالي يتف وإن أصابك شيء فلا تقل إذا وانا أبي يساميك كدكتي معناه تمصيبة تساميك ko wani abin da baka so ya same ka kada ka ce lau an ni fa'altu kaza la kana kaza wa kaza kai inda kaza na aikata da kaza da kaza ya kasance ma'anan inda inda dai ba sai ko ana gani da kyau ba misali ka kama hanyar zuwa masallacin juma'a na nesa kana bisa hanya sai moto ya lalace kaga inda ma masallaci na kusa na tsaya aida wannan bai abin gaba kenan ka lalata ladarka da ko da kace inda shi kenan ka lalata ladarka ta me ta tahiyar da kai wuri mai nisa walakin kul sai dai kace qaddarallahu haka Allah ya kaddara wama sha'a fa'ala kuma abinda yaso yake aikatawa fa inna law domin ita law taftahu amal shaitan tana bude aikin shaytan a wata a wata ibara tana bude kohar shaytan ana gane da kyau ko sai shaɗan ya shigo ta zayyana maka abubuwa kenan dai ga abin da ya kamata ka ce a duk lokacin da musiba ko kuma ka yi wani abu wanda da abu biyu ne sai ka yi wanda aka yi rishin sa'a ba a cimma bukata ba to sai ka ce ƙaddar Allah wa ma sha'a fa'ala fihi masail al'ula na farko tafsirul ayataini fi ali imran mun ga fassarar ayoyi guda biyu a cikin Ali Imran asaniya na biyu annahyu sarihu an qawli law hani da aka yi kara game da fadin law fa inna zalika yaftahu amal ash-shaytan domin wannan yana bude aikin shaytan arabi'a al-irshad ila al-kalam al-hasan nuni da aka yi zuwa ga fadin magana mai kyau shine qaddara Allah wa ma sha'a fa'ala al-khamisa al-amru bil hirsi ala ma yanfa'u umurni da aka yi ana gan da kyau ko da akan mutum yayi kokari a koda yaushe yayi abin da zai amfane sa ma'al isti'anati billahi tare da neman taimakon Allah duk abin da zaka yi ana so ka nemi taimakon Allah sha'iri ke cewa idza lam yakun aunun min Allah lil fata fa awwalu ma yaqdi alayhi ijtihadu idan mutum Allah bai taimake sa a cikin lamarinsa ba to wannan abin shi zai iya halakar da shi ban san ko ana gane da kyau ba misali masu zuwa jado ginan zinariya kawai mutum ya kwasa ya tsaye ba tare da neman taimakon Allah da iske tsara ba yanzu wajen ginin yana iya yami rame yami ya riske da shi ana gane da ke ko masu aiki a wajen iranium da abin da ko masu haƙari ja misali to shi sa a cikin komai ana so mutum ya nemi ya nemi taimakon Allah ya nemi zaɓin Allah wannan shi ne kenan ya ce a sadisa na shidda an nahiyo an diddi zalika hani da aka yi game da kishiyar haka wa huwa al'ajizu shine kasawa shine ragwanci al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if a cikin mumunai ma Allah ya yi son mai mai kuzari mai kokari babun nahi an sabbir rihi babin bayani akan hani da aka yi game da zagin iska عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصبوا الريح kada ku zagi iska fa idza ra'aytum ma takrahuna idan kuka ga abin da kuke kyama fa qulu ma'ana idan kuka ga iska wanda kuke tsoro kai zaman to jaraba fa qulu ku ce Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih ya Allah muna ni muna roƙonka alkhair muna roƙonka ka kare mu daga sharrin wannan iskan wa khairi ma fiha ko muna roƙonka alkhairin wannan iskan wa khairi ma fiha da alkhairin da ke a ciki wa khairi ma umirat bihi da alkhairin da aka umurce ta zo da shi wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih ko muna neman tsarin ka daga sharrin wannan iskan wa sharri ma fiha da kuma sharrin abin da ke cikin ta wa sharri ma umirat bihi da kuma sharrin da aka umurce ta da shi sahahu tirmidhi imam tirmidhi ya inganta sa fihi masail a cikin wannan akwai mas'aloli al'ula annahyu an sabbir rih hani da aka yi game da zagin iska yanzu wannan iskan da aka yi kwanan ga nasan ba a rasa wanda sun yi ta zage-zage ko ko baka yi zage kwararra ba kararra baka yi ta tsoki mi'in wani irin wannan kaza-kaza duka zage iska ana gani da ke ko kuma gaskiya iyayenmu suna da wani abu wanda ke wata al'ada wadda take tana da kyau sosai hadari ruwa mu a ɗabi'ancen da muka taso ba a cewa sun yi ɓanna sai dai a ce sun yi sun yi gyara halagar da ke ku wannan akwai tauhidi a ciki domin zagin ruwa shi ba duka zagin Allah ne domin wa ya saukar da ruwan Allah ya saukar da su ko nuna tsiwa ko nuna ba ku so ba a zuciya kana iya amma ka hito kana faɗi da baki ba a son haka nan Allah ka gona al'ada tana da kyau ya lema a lema ta yi gyara baka gama kwangi sai da ya faɗo ba ta yi gyara amma kuma an ce gida ya faɗo ko to kuma da haka nan ta yi mi ta yi gyara wannan shi ne kenan wannan duka yana fassara muna inda iyayen mu suke da tauhidi a cikin ɗabi'arsu a cikin salikarsu kuma haka ake so mumuni ya kasance ana ganin da gyago wannan shi ne kenan na gaba malam ya ce a saniya na biyu al'irshadu ilal kalamin nafi idara al'insanu ma yakra nuni da aka yi zuwa magana mai kyau idan mutum ya ga abin da yake kyama me zai faɗa idan kaga iska wanda bai dace ba Allahumma inna inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma umirat bi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ma umirat bi haka ake faɗi to da a ce kowa ya iya wannan addu'a lokacin da iskan nan ya taso da a ce kowa ya yi ta da damayuwa ba kai ga wannan jarabtawa ba malam yace asalisa na uku al-irshadu ila annaha ma'mura nuna mun da ake cewa shi ma iska hukumunninsa ne ake arabi'a annaha qad tu'maru bi khairin wa qad tu'maru bi shar ana iya umunnin iska da alkhairi ana iya kuma umunninta da me da sharri babu qaulillahi ta'ala ba yi bayani akan fadin Allah madaukakin sarki yazunnuna billahi ghairal haqqi zannal jahiliyya suna ma Allah zato ba wanda ba na gaskiya ba zato na jahilai ya kolo na hallana min al'amri min shai har suna cewa waishin har muna da ikon mu yi wani abu ba tare da umarnin wani ba ba tare da umarnin Allah ba Allah ya ce kul ka ce musu inna al'amra kullahu lillah umarni gaba ɗayansa na Allah ne wa kaulihi azzanni na billahi zanna sau masu zato ga Allah mummunan zato alaihim da'iratu sau to wannan akwai akan su azaba mummuna قال ابن القيم في الآية الأولى ابن القيم يتي آية تفرق فسر هذا الظن أن فسر ونن زتن ديك أتموت آية بأنه سبحانه لا ينصر رسوله كسن تيور الله بايا تيمكن لا ينصر رسوله kirarin tunanin da munafukai suka yi na cewa Allah ba zai taimaki manzansa ba ba su kwana gani da kyau ba kenan azabar da ake ma musulmai da kuntata musu hawa suka rika zaton Allah ba zai taimaki manzonsa ba wa anna amrahu sayadmahil kuma kuma al'amarinsa zai tarwatse shine sayadmahil wa fussira bi anna ma asabahu lam yakun bi qadari Allah kuma an fassara sa da cewa mummunan zaton shine fassarawa da suke cewa abin da ya same sa ba kaddara bace lam yakun bi qadari Allah wa hikmatihi bai kasance da kaddarar Allah da hikimar Allah ba ma'ana abin da ya samu ya samu manzo Allah na sharri ba kaddarar Allah bace ba hikimar Allah bace fa fussira bi inkari al-hikmati wa inkari al-qadri sai aka fassara sa da inkari hikimar Allah a cikin al'amurra da kuma inkarin kaddarar Allah wa inkari an yatimma amru rasulihi da kuma inkarin an yatimma amru rasulihi me yake da suna umarnin manzansa ya cika ma'ana da inkarin cewa Allah ne ya umurci manzansa wa an yuzhira wa an yuzhirahu ala dini wa inkaru an yutimma amru rasulihi kuma da inkarin cewa Allah ba zai cika al'amarin manzonsa ba wa an yuzhirahu ala dini kulli kuma Allah ba zai doka kashi ba akan addini gaba daya wa hadha huwa zannu saw wannan shine mummunan zato alladhi zanna almunafiquna wal mushrikuna fi surati al-fath wanda munafukai da mushrikai suka yi zato a cikin suratul fata ba san ko ana ganin da kyau ba yanzu misali akwai musulmi da ka mu wai musulmi yoshi Allah zai ba mu nasara akan maki kai anya ma ko Allah na ba mu nasara akan makiya ba san ko ana ganin da kyau ba wannan shine mummunan zato ga Allah shine kuma abin da ake nihi anan wa inna ma kana hada zanna sau'i wannan ya kasance mummunan zato li'annahu zannu ghairi ma la ma yaliqu bihi subhanahu domin an yi zaton abin da bai dace da Allah bane wa ma yaliku bi hikmatihi kun bai dace da hikimarsa ba wa hamdihi da godiyarsa wa wa'adihi da kuma alƙawalin da yi as-sadiq na gaskiya faman zanna annahu yudilu al-batila ala al-haqq duk wanda ya zaton cewa Allah zai dora banna akan gaskiya idalatan mustaqirra dorawa tabbatatta yadmahillu ma'aha al-haqq wanda gaskiya za ta tarwatsi dalilin wannan dorawar au an kara an ya kuna ma jara bi qada'ihi wa qadarihi ko kuma yi inkarin abun da yake gudana da me yake da suna da hukuncinsa da kaddararsa au an kara an ya kuna qadaruhu li hikmatin baligha ko yayi inkarin kaddarar Allah ta kasance dan saboda wata hikima ce wadda ta kai makura yastahiqu alaiha alhamdu wanda ya dace a yabi Allah akanta bal za'ama anna dhalika li mashi'atin mujarrada ana gan da ke ku kai bari ma dai akwai masu ikirari na wasu kaddarori kawai wani abu ne da aka so ma'ana in wata kaddara ta samu mutum kawai sai a ce a shi ya so kai tsaye ba tare da mi ba ba tare da son Allah ba kuma Allah ya ce wa mata sha'una illa an yasha Allah fa zalika zannul ladina kafaru wannan shine zaton waɗanda suka kafurta fawailul lilladina kafaru minan nar azaba ko ta tabbata ga wanda suka kafurta ta wuta wa aktharun nasi yazunnuna billahi zanna saw kuma fi yawan mutane suna ma Allah mummunan zato yayi ta buga jarabawa ta baka ya ki samu yanzu ta munanta ma Allah zato ana ganda ke ko anya ko Allah na so na wai ni Allah ma yana bani bakkin nan ana ganda shine mummunan zato fi ma yaqtasu bihim a cikin abin da yake bance su ma'ana abin da ya shahe su abin da Allah yake jarabta su da shi na mummuna wa fi ma yaf'aluhu bi ghairihi da kuma abin da yake yi da wasun su ka anya Allah na son wa ne anya Allah na son su wa ne munanta ma Allah zato ne wala yaslamu min zalika illa man arafa Allah wa asma'ahu wa sifatahu wa sifatahu huwa sifatihi babu wanda zai kubuta daga mummunan zato sai wanda ya san Allah ya san sunayensa ya san me ya san siffofinsa idan Allah ya jarabce ka da mummunan abu sai ka tuna me a sa'an takrahu shay'an huwa khairul lakum ana ganin da ke ku to shi yasa karatu in baka karatu to zaka iya rusa tauhidinka musulunci ma naka zai iya koda yaushe a gaba ta me ta lalacewa wa mujiba hikmatihi wa hamdihi kuma wannan shi ke wajabta me yake da suna idan mutum bai san hikimar Allah da kuma yabo a gare sa ba ko kuma wannan sanin Allah shi yake sa mutum ya san hikimar Allah kuma ya iya gode masa a cikin wani abu da ya masa ko da ko a ce bai so wannan abun ba shine wani mai hikima yake cewa sirru sa'adati husnu zannika billadhi khalaqa alhayata wa qassama alarzaqa sirrin samun kwanciyar hankali na duniya shine ka kyautata ma zato ka kyautata ma Allah zato ana gan da kyau ko kyautata ma Allah zato duk abin da ya same ka in har zaka kyautata ma Allah zato wallahi zaka samu kwanciyar hankali me yasa kasashen tura suka yi kowa suicidan kansu mutum ya kashe kanshi me yasa aka yi samun shi a kasashen turawa a kasashen kafurai don me don bu su imani da Allah ba wanda ya imani da Allah shine jarabtawa muna za ta same sa yayi tsammanin me alkhairi ne jarabtawa ce daga Allah ita kuma jarabtawa a ƙarshe mutum ya hakuri me za ta kasance masa alkhairi sai ya ce falyatani labibun nasihu li nafsihi bihada dan haka allabibu mai hankali annasihu li nafsihi mai ma kansa nasiha falyatani bi hadha ya lura da wannan wal yatub ila Allah ya tuba zuwa ga Allah wal yastaghfirhu ya nemi gafarar Allah min zannihi bi rabbih zanna sau game da zatan da yake ma ubangijin sa mummuna walau fattashta man fattashta da zaka bincika duk wanda ka bincika la ra'aita indahu ta'annutan ala al-qadri da zaka ga diyawa daga cikin mutane suna suna zargin kaddara ana gan da ke ku wa malamatan lahu at-ta'annut shine aibanta abu shi kuma al-malama shine zargin abu ma'ana zaka samu mutane da yawa suna suna aibanta kaddara suna zarginta wa annahu kana yanbaghi an yakuna kaza wa kaza su rika cewa aida kaza da kaza ya kamata ya kasance fa mustaqillun wa mustakthir ma'ana kadan ne ba su yin wannan wa mustakthir da yawa daga cikin mutane kuma suna yin haka wa fattish nafsaka hal anta salimun ka binciki kanka har kana daga cikin masu munanta ma Allah zato ko kuma kana daga cikin masu kyautata ma Allah zato fa in tanju minha tanju min di azimatin wa illa fa inni la ikhaluka najiya yace in ka kubuta daga mummunan zato ga Allah to ka kubuta daga babban laihi in ba haka ba ko to bana tsammanin zaka tsira gaban Allah in kana daga cikin masu munanta ma Allah zato ana gane da ke ko فيه مسائل كشون أكو مسألة الأولى تفسير آية آل عمران فسر آية آل عمران الثانية تفسير آية الفتح الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر بعد لا باري da aka yi akan cewa munanta zato ga Allah abubuwa ne masu yawa ba san ko ana gane da kyau ba munanta zato ga Allah yana shiga a cikin abubuwa da yawa misali kai istikhara na zaka aure wata mata yanzu sai ka aure ta sai zo sai ta gaza maka aya a hannu sai ka ce anya ku istikharar nan ta yi aiki ala ganin da ku kai kuma wawa baka sani ba mai yiwa da baka yi istikhara ba da zaka auri wanda za ta yi dalilin mutuwarka to yanzu ka auri mai gata maka aya a hannu ne ba san ko ana gane da kyau wannan shine kenan to na karshe malam yace arabi'a annahu la yaslamu min dalika illa man arafa al-asma'a was-sifat wa arafa nafsahu babu wanda zai kubuta daga mummunan zato ga Allah in ba wanda ya san sunayen Allah da sifofinsa kuma ya san kansa wani mai hikima yake cewa wa ahsini zanna fi maulaka warda bima aulaka yanhalu an kalbu suwal wajalu فإن أصابك عسر فانتظر فرجا فالعسر باليسر مقرون ومتصل yace ka kyautata zato ga ubangijinka ga dukkanin abin da ya maka kaso ko baka so wannan abin ba to wannan kyautata zaton zai sa Allah ya ɗauke maka da wannan tsanani ko abin da baka so kin ba ko ya mayar da shi ya kasance alkhairi idan tsanani ya zo maka to ka jira mi sauki domin tsanani tare da sauki yake fa inna ma'al usri yusra Allah ka sauka mana a cikin lamuran mu gaba daya ka ƙara mun hakuri akan jarabtoci da kake doro muna inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna kenan sati na sama za a ida mi insha Allah sati na sama za mu ida shi ko ko bai iduwa eh in ya an yayi na iduwa ku mm mm to in mun samu mun ida shi a wancan satin sai kasance sati na sama sabon littafi ne kenan dai sati na sama zamu ga littafin da zamu sa in ma in ma ya in ma bai kare ba kadan ne zai saura sai kasance wani sati in an yi sauran kadankin sai a bude sabon karatu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah